الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan Jumadal Ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin daidai za mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi zikin suna wani littafi azim inda muka tsaya darasi na saba'in daidai za mu tashi darasi na saba'in da ɗaya farkon kitabun nika bayan mun gama da wato kitabun hajji sai kuma za a shiga wato kitabun kitabun da zai magana akan mu'amala da yadda rayuwar aure take a dunkule kusan malam ya yi bayanai masu kyau kuma kan su gaskiya da littafin wanda idan mutum ya kokarin tabbata ta a rayuwarsa to insha Allah ta'ala zai samu sauki a cikin al'amuran domin ko shakka babu a yanzu matsala ta aure tana cikin matsalolin da suke matuƙar shan wahala sosai da sosai dan kamar yadda masana suke faɗa cewa da ana bayani da sanarwa akan yadda wato ake wato aure ke mutuwa akwai shakka babu sai ya fita daga lamarin kusan shi aure ko da za ka za a lokutan daura shi kusan nan amma shi mutuwa aure ba shi da wani specific time a tsakar dare aure na mutuwa shi ba aure in ka daura shi tsakar dare ba za a ce ba ku da gaskiya amma aure tsakar dare ma ana aiki yauwa to saboda haka ko shakka babu al'amura ne al'amura ne da suke bukatar kai komo da sanin yadda ake yi ko yadda ne ma kai ko da za a iya samun wani wikila da wani wato dan dangarsa ko zai ga mutum abin ya zo da sauki amma wallahi zakalewan mutum da rawar kai da wasu abubuwa ba sa ta yi gane waye a wuri na farko sai ya karanta shi kuma sannan abu na biyu sai ya shige shi to ko shakka babu wannan suna da babban abin da zai taimaka ma a harkar aure kamar yadda na gaya wasu mata da azu muna wata lafiya na ce musu shine kai da da baka sani ba akwai abubuwan da da yawa mu da ba gaya ba ba amma yanzu kai kana da experience akai kuma wata kila ka karanta to kai yanzu da baka yi auren ba aka gaya ba ka karanta ko baka yi ba to za a ce kai amfani ne wajen tabbata in Allah ya yarda za ka samu sauki domin duk yadda mutum yake jin daɗi a rayuwar sai ya fara da dangarsa ta aure to ya samu matsala kuma ita mace ba kwankwasa ta ake ba ba kwariya wace da za ka gane ya ne kawai shi addini ne zai ba ka haske cewa ka bi wasu hanyoyi idan ka yi wannan sai ka babu Allah ya ba ilha wa tawakkal ke eh saboda haka bayan ka yi yayin ka sai ka babu Allah ya sai ga Allah ya yi ka to shi musa malam zai bayani kuma a masail na aure mu fahimta da kyau cewa akwai inda aure ke zama wajibi a kan mutum wajibi ne misali wanda yake da damar yin auren yana da aiki sannan kuma yana da lafiyar jiki da lafiyar hankali sannan kuma yana da sha'awa kuma ba zai iya haƙuri da sha'awa ba a biya wata hanya ko dai hijira ko ya yi masu to wanda ya mutum yana shiga wannan hanyar wajibi ne aure ba wani compromise wajibi ne wannan shi abin da malamin ke ba wanda kuwa yana da sha'awa yana da aiki yana da komai amma yana iya ba wa kansa kariya zai iya azumi kuma ya kauda idanun da baya zama makokin da ba gawa ya zauna a hanyar da kallon mata duk baya wannan babuwarsa sannan kuma baya shiga wata hanya kamar wanda abubuwan da muka faɗa baya mutum zai istillahi ba ruwan da wannan to wannan ga za a ce mutahabbi ne ya aure mutahabbi ya aure wanda yake kuma haramun ya aure shine wanda wato ga kuɗi ga komai amma bai da iko kula da mata ba zai iya kula da ita ko ta hanyar saduwa ko kuma ta rashin ba da haƙƙi ba zai iya ba wannan ko shakka babu ko da yake ne ba zai iya gamsar da mace ba to ko shakawa wanda shi babu makawa ba a ramu ne to aka suke ta kawo su wanda sun zamu kawo guda biyar ne cewa a ci a ji amma ala da akalli mun fara ba da haske akan ina ya kamata wato mu yusa kuma ko igiyar ka nawa igiya ɗaya ko biyu ko uku ko hudu to kana buƙatar tasiri tunatarwa domin yawan tunatarwa shi ne zai sa ko wata ran an fada ba rai an ba wani abu sai ka tuno cewa ya kamata ka yi haƙuri saboda wasu matsaloli da kake garau to ma da yake kitabun nika littafin da zai magana akan aure hukumu abu na farko da za mu fara sani shine hukuncin sa annikahu min akhari sunanin mursalin wane mutum aure yana daga mafiya girman sunnonin manzanni mafiya girman sunnonin manzanni قال تعالى الله madaukakin sarki yace wa laqad arsalna rusulan min qablik hakika mun aiko da manzanni kafin ka wa ja'alna lahum azwajan sannan muka sanya musu mata duk annabawa suna da mata wa zuriya da kuma yaya to kaga anan malamin suka ce duka annaba da Allah ya turo suna da mata amma banda annabi Isa alaihi salatu wassalam domin yana shekara 33 aka dauke shi zuwa sama zai dawo ya shekara bakwai kamar yadda nasi ya tabbatar sana'a da duniya to saboda haka sannan banda annaba da aka turo a rana guda a yi ne ɗaya an fahimta da kyau ku banu isra'ila suka kashe kamar yadda ibnu kafir ya kawo a a cikin albidaya wa nihaya dan a rana ɗaya wuri ɗaya an turo annaba wajen arba'in da wani abu duk sun kashe tun ba irin wannan ba kaga wannan ba nazirai ne annazuru la yuqal ashadu la yuqal ko to banda wannan dan da irin wannan zaka ji annabi Isa kawai shine da aure ba amma duk annabawan da Allah ya zuwa suna da yaya suna da mata kuma suna da yaya wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya dan Allah ya sanya musu ya mata yi da kuma yaya to kaga wannan ita kanta falala ce wabi ya girman wato sunnonin aure kenan wa yukrahu tarkuhu li ghairi udri an ki mutun ya ba aure ba tare da udri ba kawai yake yin aure wata kila saboda wai an kasa shi ya je sun gida an kasa shi ko an samu sun samu an samu soyayya mai karfi kuma yanzu an zo an kasa shi shikenan idan ka zo da kai alwala da ruwan sanyi sai ka ci ka da alwala misali kawai dan ka zo yanzu an yi kaza a samu dangar guda daya wai ka yanzu da ta baka matsala kawai kai kai kana son ta kira kai kai ko da yaushe is not the devil take cewa sai ka wurgar da ita to tun da kai hakuri da waya ka tara baka matsala dole kai hakuri kai aure wani jaraba ta kenan zai je nan kafin ya aure ya ga ma ya nemi aure guri da to ta da jaraba ta kenan zai yi ba Allah ya yi ko ki zo da haka wani ko zai ga ma ji bugu daya ya zamu to kowa da ta jarabawa sannan لحديث أنس بن مالك قال زود حديث أنس بن مالك جاء ثلاثة راحة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تواقر متوقف شنو أنك تأجي متوقف ما أنا في مثل متواجد راحة إذا أقرأ تزو أنا بعد عدد القرآن تسعة راحة ko za ka yi yanzu ana ba da adadi domin yana iya ɗauka daga uku zuwa sama to sai yake ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu tawagar mutum uku sun je gidan annabi alaihi salatu wasallam me ya faru ya tsaluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ibadar annabi alaihi salatu wasallam falamma ukhbiru waya ya annabi yake ibada yayin da aka ba su labari ka annahum taqalluha ana ga wasu ya annabi yana kaza yana kaza sai yanayin su ya nuna kamar hakkin din su ya nuna kamar suna ganin ba ta yi musu kaɗan daga alƙalin ne kaɗan da ƙalu har suna karanta da suna ganin ka aike musu kaɗan su gaskiya kamar da kun ga haka yi ba da wa abdullahi bin amr bin al-as ko ai da yanzu da yanzu annabi ya ce mana ka rika yin kaza yace shi ya maka da yace to kaza azumi yace kaza za ka yi shi zai maka da sai annabi yace to babu wani azumi sama da na dawo kai yau gobe ka huta la sama lafiya wa liman sama ta ba azumi ga wanda yayi azumi gaba ɗaya rayuwar ba dan karshen rayuwar da Abdullahi da Abu Sa'ad sai ya nuna cewa ina ma ya karbi shawarar da Annabi ya wani yace da ya zauna lafiya yace saboda yanzu ga shi ya manyan da yana jin tsoron abubuwan da yake ya dera su kuma a ce munafiki ne shi yace zai zo in sallah ya dawo yi tanafula wanda yake yi yau ya yi gobe ya huta duk da ya tafi a can din yau ya yi gobe ya huta na ƙarshen ya ɗauka to saboda haka yace zai haɗa na kwana bakwai ya yi hutun kwana bakwai haka ya rike saboda kawai a zuciyarsa yana so yana so ya ga zuciyarsa kankan raya ba cewa ko shi munafiki dan sabba annabi kafin su ba wanda ya bar duniya baya jin tsoron ko shi munafiki wane mutum to saboda haka wannan shine fa qalu sai suka ce wa aina nahnu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin nabi to in haka ne za ku kwatanta kanmu da annabi alaihi salatu wasallam ko kuma mu zuwa yake nan in annabi alaihi salatu wasallam yana ibada da haka to mu kuma zuwa yake da zamu yi shi yana raka a goma mu kuma zuwa yake da zamu yi goma ai dole mu ka kar ku kira da goma ta kaddama min zambi wa ba ta aka alhali an gabarta masa abin da ya gabata na zunubansa da wanda zai yi nan gaba da wanda kuma ya yi da wanda annabi baya zunubi saboda aka shi ma Allah ko cikin sarki ya tsare fa qala ahaduhum sai dai daga cikin mutum kun ne yake amma ana ni fa ana usalli laila abadan tun da aka gaya mun ga yadda annabi yadda yake sallar dare daga yau har abada sal kullun sallar dare zai ba fashi ya yi wani musulmi ko min lailai ka ya yi wani musulmi da ba annaba ake amma yake shi kullum ya yi domin sai aka yi sallar dare wajibi ce ga annaba alaihi salatu wasalam mu ko ta hajji to yace ya lazumta wa kansa kullum ya yi wa qala al akhar dai yace ana asumu dahar wala uqti daga yau ni kuma azumi da kai ba shi kullum sai na yi ba ranar bashi wa qala akhar law kun yace ana atazilul nisa ni ba aure ne ba zan ba yace ba ni ba aure ba la ata zawwaj abadan zan gujewa mata ba zan taba aure ba har abada fa ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaba shi ya ji sai ji da duba kala dai ji an tumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne masu magana akan kaza da kaza da kaza da kaza ku ne amma ku saurara amma ku ba da hankalin ku kalma ce ta janyo a cikin mutane sai ku saurara wallahi na rantsi da Allah inni la akhshakum lillah na fi ku tsoron Allah wa atqakum lillahi lahu sannan na fi ku tsora abubuwa inda ya kamata shine da kawa ai na fi ku sanya abubuwa inda ya kamata to zibi walakin ni asumu wa aftir duk da wannan sifatawa ni kuma ina azumi wa aftir sannan kuma ina sha yau da yi gobe na huta ko na yi wani lokacin wani lokacin na huta wa usalli wa arku sannan na sallah kuma goma kwanta saboda haka ba gaba ɗaya dare yake baya abu duk wanda cewa ya ce idan ya fara farkon dare kamar yanzu farkon dare yana fara ne daga yaushe sha biyu da rabi zuwa ɗaya dare ya shiga ko nisfin layi ne ba ba farkon dare ba nisfin layi ne rabin dare in kana so kai sallar dare kana sha biyu da rabi lokacin da kake tashi lokacin sallar da rabi kwarai kuwa sha biyu da rabi lokacin dare ya raba karfe ɗaya dare ya raba amma an ka zo kawo wallahi ka gani za ka ta ganin kori duk ga su nan ana a kai ka san da yake ta fallasa daidai da za ka kowa ga gidan muna ganin ka an yi wanda CCTV kenan za ka duk ga su nan wallahi da za ka yi kuwa kai kowa ka taba yi ga jiki ba fito zalla duk wannan yan online kowa ya wata kowa ta muka yi zalla to saboda wannan lokacin zo da ba wai kuma abin da kwanne ne da ke gaba don wani za ga abubuwa alheri ne da yake a lokacin ba za ka ce kowa ba alheri yake ba eh menene ne ka bace ta fara yawa to wani kuma da ke ke ta fara kaga masu dada su ta musamman ne yawa to so da haka akwai wannan kan to sai ce wa usalli wa arqu ina yin sallah kuma in samu wani lokacin na fata ai ka ga a ruru wani manzan na mutuna ai mun biya cewa wani lokacin ma za ga farkon daren da yake bacci ya kwanta wani lokacin karshen daren ne ko mun biya wannan sai ce wa ta zawwajin nisa sannan kuma ina aure ina auren mata shine malamin suke da wani hana wai waye da annabi bai sauke su daga wannan bai na yin da suka aure wa zai ko shan wahala ana za abin da za ku ce sauran duk za a iya jire zaba mara aure sai ya fi shan wahala ko to kaga bai da wanda bai dare kai ba ya ce ni azumi da ya shan wahala ya mudahara shi ma ya wadi ya ce mara aure to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba ma zaki ba an sunna duk wanda bin da an yi aka bunta da aji da yi da aji da an zai yi ko da yi kenan ba ma zaki ba an sunna da ta kai ba ma zaki ba fi sunna ba ma zaki ba an sunna wanda baya ku da yi sunna ta bale ta ne annabi yace baya tare da shi ki kawai ko kai baka shawar aure kamar yadda wata mata take ga wata irin yan feminist ita tana na a garin nan bata yi bata yi bata yi bata yi aure ba a cikin mai dogonta inda dan wata sai ta yi aure to sai ta haihu sai ta yi mata waya sai take cewa wace ce wani layi ta kira ta yi sai ta ce maman irin abin nan a ganin ta yi wa za ta ce maman wani tunda ta tana da tsayar rubutu wace ce ce maman wani ce da sai wata gane ta ce ya wanda ce ba ta ce wai aikin banza yau auren wani abun yi ne da za ki zo ki riga gaya wani maman wani shi an gaya miki wani abun ki ki kike tana faɗa saboda ita ta shiga layi ɗan ɗan ɗancin ba da feminist ko tana faɗa kaza kaza ka wani aure wani abun faɗi ne da za ta zo kaga wannan ba wani jiwa an sunnati ke annabi ya ce fa laysa minni baya tare da ni wanda baya kwaɗayin sunna amma da in in auren da ya baki ba ko lokaci ne da yau kawai ke faɗi wannan kalmomin ba domin aure abun yi ne kwarai kuwa abun yi ne wa yajibu ala alqadiri alayhi to gashi nan wajibi ne ga mai wanda ya samu iko idza kaji ala nafsi al'ana ga wanda yake yin tsoron al'ana shine wato zina liman zalika liman khashiya al'ana minkum ko da yake ga wanda yake tsoron zina a cikin li anna zina haramun domin zina haramun fa man ibtaga wara azalika zina ta farko da nan nabi wanda be na uku kaza na hudu ga sunan dai su da kannan su da kannan su fa ulaika hum al'adu wanda ya zai tafi yin shirnai yana da ikon yin aure ko yin zina babban kenan to saboda haka yana cikin yadda Allah wanda zai je istimnai ya rika biya wa kansa bukata ta wata hanya ko ta wannan idol din nan ya sunan sa da suke wada da ake jiyarwa ne hmm sex robot yawa eh dama robot ne a dine abin sunan sa na abu amma sunan sa ba ta dan biya za ka kuma sosai ana ta tallanta a duniya kuma abin da kai ji an ji har ta shigo ta shigo mana Allah ya kiyaye to sai ya ce wa kazalika ma yu'addi ilayhi haka abin da zai bayu zuwa ga zinar shine wannan misalan da muke kallon tsiraiji pornographic da abubuwan da ya kama da wannan duk suna ci wa ma huwa muqaddimatun lahu da abin da yake muqaddima ne introduction ai akwai abin da kai ka san yana stimulate sai mu stimulation din mutane yake to muqaddima ne ko ta magana ko ta kallo ko ta kaza ko ta kaza to saboda haka shi ma ya shiga kamar ka ji alamar da ruwa fi hada wajaba alaihi rabbuhu an nafsi duk wanda yake ji wa kansa tsoron wannan wajibi ne dauke wa kansa shi za ka ibn hajji shekara ta goma sha biyu ba wanda ya aure shi saboda dan gata ne ya taso zai ci fai ya sha nono ya sha madara ya ci dabino kuma barori bayi ne mata kyawawa suke mawanka sai baban zai ce a auren da shi kawai kawai dai ba aure ga sau da haka sai samu dan tata ne kawai sai aka auren da shi shi kenan ɗaya daga cikin hanyoyi kenan idan kana da wannan kurzar cewa kana da dama yaranka da hankalinsa duk ƙananan shekarunsa wallahi ka auren da sosai kuwa haka yake ai akwai kesin da yawa matsayin mu na almajirai da mun zan akwai kesin da yawa Allah don bala za ka ji gurin manyan malamai ka ji abubuwa kala kala to amma akwai abubuwa da yawa da za ka ji suna faruwa waɗanda to bari mu ba ku misali ɗaya a boarding school ɗin nan wasu shekaru a baya mun daɗe muna zuwa muna zuwa wani abu da muke cewa makarantar alluwa mms zuwa za ku yi banda zuwan kwana an fi wannan sunan zuwa za ku yi kuka ji kamar ranar juma'a ko asabar za ku ji a tara yara ko musu karatu to mun dade yau shekara sama da goma sha biyar haka ya wata tana tura mu mu je wani za a kai shekara ɗaya biyu a nan ka canza makaranta a irin wannan makarantu wata principal din ne ya ba ta ce wata rana wata yarinya ce ta zo da tun fa shekara goma sha baya ta zo da irin al'aura ta namiji sai a gani a jakanta a bodin su za a gani a cikin kayanta sai kawai hankalin gurin zuba ne sai sai tura babanta aka zo duk an tare da duniya mun daga wai hankali ya tashi aka zo aka ce ban ke dade yace yau wa ce ana nema na ga na alji ai alaji wa to yarinya nan ji ka ji ka ji ka ji abin da sai jiyo tana zo ke ba na ga mun cewa an zaki amfani da kike bai a gani ba wallahi tallahi ya faɗa a gaban mutane cewa ai ya gaya mata kar ta bari a gani cewa ya ta ɓoye a wani shi faɗan kawai da yake kenan aka ce haba bayan ya nuna ta jaya kace haba alaji wannan wanda irin mun kira ko kuma sai ce a ai shi wai da tare da shi abin da baya so kawai sai conceiving ai da tare da conceiving gwara kai wannan a Kano ba a kaza Hausa bulai ba wai a Enugu ba kanka dauka Enugu a Kano wallahi to saboda haka abubuwa ne da yawa wasu idan ka bude su wallahi ba za su ba za su ba za su dadin ji ba da yawa Allah ya sauke to sai yace shi za mu zo ta gaba wata kila zan dan saki wani abu ga musamman ga matasa da mutum ko ma ya akilu illa al-alim to sai yace ko ba ta biyu ya ulil abusa to sai ce wa man ajaza nan ne ko fa in kana la yanda bi wa illa bin nikah idan ya san ba zai iya kaura shawar ba kaga akwai wanda yake ta zo ni tare wa zani shikenan kada da da ya ya ne wani tsami ko zamu wani abu da yake kare shawa irin waɗannan tsariya ya ne yawa banda su kai a ciki to sai yake to ko ya kanwa to ga wata wata kenan kanwa yau waje ya wannan to sai yake idan zai iya kauna ita idan ya kasance ba zai iya kauna ita ba sai ta hanyar aure waje ba alai zali to wajibi ne ya kauna wannan shawar ta wata hanya ta auren wa man ajaza an nikahi duk wanda ya gajiya ga barin yin aure wa huwa fi diraki alhali yana kwadayin sa to fa alaihi sallallahu mun hore shi da yin azumi da Allah alaihi salatu wasalam bi hadisi bin mas'ud radiyallahu anhu saboda Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kale yace kale lana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab annabi yace ya ku taron samari dakta littafin nan biyu shi zaka yi ba ka dai Allah ko ka daina bidiyo kana ta wani daukar da waya ai sai yanzu zaka yanzu ya gaba to dai yace annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ku taron matasa har ka ce matasa maza da mata dan wasu na dauka hadisin ya shafi maza kawai a har da mata man da aminkum ba'a duk wanda yake da ba'a cikin ku ba'a sun mata bakarori da yawa amma dai na farko shine sana'a sana'a guda biyu ikon kula da iyali ta kowace bangare ciyarwa da zuwa da ba su mazauni da ya samu wayan nan ba ko zuwa zai dan yanzu yana ta goran ta kai ce sai aure da ni zaka yi auren sai an kalli wannan da gogo falle da tawwa annabi ji wanda yake da ba annan to lalle ya aure kaga umarni akai al'amru lil wujudi fa innahu aghaddu lil basari domin yake ranta ido yake ranta ido kaga wa kullil mu'minina yaqutu min absarihim to ga wanda zai ranta ba shi ne yin aure wa ahsanu lil fardi kuma yi ai ahsanu shi yake ba da kariya ga al'aura wa man lam yastadi wanda ba zai iya wannan ba fa alayhi bis sawmi to na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija domin shi garkuwa ne a gare shi ko sai dandana haka ya dage wa dan abu ya a dandare shi a cire to shi ne shi ma dandace mutum azumi sai ma dandana ya hana kawai sha'awa domin daga nan sha'awa take tattawowa ayyun nisa'i khairu domin ji hukuncin aure wacce mace ce ta ba alkhairi wati wa man arada nikaha falyatazawwaj min an-nisa'i duk wanda yayi nufin yin aure to ya aure mata falyataharra min an-nisa'i ko wato falyataharra yayi kirdado haka kirdado shine kamar wani abu ne da yanzu za a ce mutum zai kama tsuntsu ya kuke ganin yana yi in ya sa tarkon zai koma ya tsaya ya shiru ko yana jira shi ake kira at-tahari zuwa ka kafa ka tsari ba gaggawa a ciki to fa da taharan nisa yayi kirdado na matan man ta tawaffaru fi hadhihi sifat ba wa Allah wanda ta cika su gobin nan ita ce su aura na daya an ta kuna za ta dini ya zama ma abokiyar addini بلان بي حديث زين داوود تنبيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى النبي يأتي تنكه المرأة المرأة لأربعين أنا أورم مثل أبو وهو نفر قول لبالي dan ita mai kuɗi ce za a ganka ba zuwa rashi ta fito ana yi ta fito ba wanda ya aure ta amma yanzu ana samun mai girma gwamna yana ba ta kwamishina sai ga yan takara ta ko ina ta kowace jam'iyya sun zo saboda yanzu a yi auren sauki sau da za yi ko kuma mijinta ya mutu amma da ya mutu ya kuɗi ne ya bar abin duniya sai ganin ma da yan takara ko kuna da suna kwanta ya wa'in nan da na faɗa ba ta yi amma yanzu za mu mutum nawa ne ka duba a iya layin kuma ka ga mutum nawa ne matar tsawon a mijin ya mutu ya har yanzu ba ta yi aure ba suna da yawa saboda ba ban mutu komai ba har zuwa suke su nema cewa waye wani ma labari ne to ai wani dan kaza babban atadi ya rubu sai ba da tambaya matan sa nawa matan sa uku to karamar a ina take bai baganta ba amma karamar a ina take ana gaya ma to yana wallahi yana ta irin kwanaki har yanzu na ga wani ya faɗi rubuta da su al'adu zara ba ɗan ɗari da jabu to shi ma a kwanakin da wannan ɗari da kaza ɗin sai kawai ya zo ya rika bayanan su kullum ya sa a cikin wayarsa eh tana gaba idda ran da ta gaba immediately zai wani sai har wayarsa ya za a ne eh nemi dama ya zo gidan haka shi ma ka gaji ma dai haka ko kuma baban ta ne mai kudin shi ma ko wanda suke aure dan wannan wani hasabi a ko dan yan dangi daga bani ne sun sanda da take ko dan gwaji ko sarki ko kaza misali haka irin wayannan manyan shi kawai burin da wani za a yi biyan annual general meeting din nan a ce mazar ka zo wani lokacin da mazaje ake zuwa kawai ta jaji kawai ne zo a ja ga mutum wanda yana zalla da idanu ba kai ne mai kudin ba to shi wurin sa kenan na uku kuma wani jama'i a wani kawai don illa suka labarin zan tabul wani bayan kuma abin da bai da ba shi ba abin da ake faɗa beauty is in the eye of the beholder kuma ka wasu yayi faɗa za mu zo na hadisi da annabi din za ka aure mace ka je ka ganta domin yadda wata kila nake gani kyan mace mala abban ya ganje ga wata wannan shi wata kila ko daura ba za ya kafa baya domin kyau kowa idan da nana kun fahimta kuma shi ne sinadarin zama cewa ka gama ta yi a samu mutual content da suke faɗa shi ke nan kawai ba zai yi yanzu kai ka zo kai ta kwana mace ka za ka za don za ka haka ne kai ma ka auna ko abokan da za ka goyi yana da cewa aiki kyawawa ce ne ka za ne in ka je ce kai ko ɗaura ma kai ba ruwan ka ne amma ba za ka gaya ba ba ko yawwa to wata yana jiwa ya ga ta haka haka to shi za aure aka ba da wannan jawar mutum ya ga wanda zai aure shi za a yi ko da yaushe a ko a makaranta ake gaya mu cewa ko duk yadda kike kulkulle da jiki ran da zai duba ran kulle fuska da hannu ba to mu aka haka gonono ke nan kuma har sai tsaki da barawo waye aura bai sani ba wata ila daga wannan haɗuwar farkon zai ga fara gane cewa gaskiya wannan ba kufuri na bane shikenan fane mai to saboda haka kaga na uku kenan ana ganewa sai annabi ya ce wani dina sannan ana auren mace don addini ta abubuwa na muka lallaba hudu to nan shi ne ake ba da lamba na zo manta ne na zo sako dan koyi wani dan karami gwada a nan amma duk za mu gani tun da na ga yan boko shine dubu kenan take da shi kaga wahid isnan talata arba'a guda hudu to in kana wata boko sai kai lamba 1000 to abin da zan ba ku misali shine idan ta zo yanzu kaga limaliha ita ce ziron nan ta farko da ba ta ƙarshe wani jamaliha zero ta biyu wani hasabiha ko a wani wani hasabiha zero ta uku wani diniha wani to idan yanzu ka zo ka ce limaliha babu magani amma duk hukuncin tana da su ta ce ɗari ba ka da matsala babu libaliha ba hasabiha sai jamaliha da diniha kana da goma babu duk uku sai guda na farko kana da daya amma wallahi idan ka auro da gaba ɗaya da wannan guda uku babu wannan nan ka auro jirka Allah jirka ka auro gaba ɗaya su jiro ne za kuma ka gane haka fa da tasuru na wa akulu lahu ai za na fi kallon matasan daga nan kan saboda haka ba ta suru na ba ku da lakum idan ka auro mace gaba ɗaya da uku kyakkyawa ce yar dangi mai kuɗi ba a ji wallahi ji da guda uku ka aura shawara annabi aikar ce nan idan annabi ya baka shawara ka ɗauka fazubar bi za ta ji annabi yace ina baka shawara ka auro mu aboki addini to tambaya kari bace da ka sai hannun ka ya kaza ya albarka ina da ma'anoni da yawa da malam mai fatawar bari a ibnu hajar ya kawo a cikin littafin da malamin suka bayar ko kuma a wata nuskar ba ko ruwayar ji in baka yi haka ba tari bace da ka shikenan talauci zai ka maka abun nufi abun nufi da talauci ne ka shiga uku ba ta ka ba addini ya ka kaɗe to me ya yi ma da ke qur'ani ta da ke bugari da muslim to waje ce za ta yi sai kamata mu fahimta sai mu ci domin yan takara yawa na kun ji abin da wala bai yi ma hujjar addini shine wanda za ta iya hakuri da abin da Allah da manzon sa ke yin ba malamin sanjiri na mai ilimin addini kuma tana kokarin aiki da shi biyu ne lura Allah wanda ya tarka sun bi da kai to ai ya kamata mu san wace ce lura Allah ta mutum mu ga kin da Allah na shi ne dai maganar mani kana ta kwanjin maganar mani ko banda maganganun nan biyu ba wata in baka san da wanda yake annabi ya baka shawara ya ga mai ma to ya zaka aure ta dakta baka san za ka gidi ba ta ya za ka aure ta ta yaya ta yaya Na'am. Na'am. Haka. Haka. Eh. Na'am. Baka yi ha, baka yi abin da nake ba. Eh, ai baka yi abin da nake ba ba, nake ba adadin Qur'ani da ke nufi da za su ji. Ko kai ma yadda aka ce za su ji kawai Allah rabba ake yi. Yawwa. shi ne abin da wasu ke cakuɗa ne a zuwa samu matsala sai ka ji zo an samu matsala a wurin yanzu da kabu kuma malami ne ba a ai baka san za su ji ba shi za ka samu problem waye za su ji a maza waye za su wace ce za su ji a mata shi ne kawai amma ba wai kawai don kana garin mutum a masallaci shi kaɗai ne alamar za su ji ba alamu ce wani tasima ce alamar amma ba shi kaɗai wani ko dan kullum a wannan maganganun na ku guda biyu suna da wani kwarai da gaske shi ne abin da aka fito na farko dai shi ne ko da bai da karatun addini bai da shi ya zanto idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce in yi zai aiki da shi namiji ko mace nurun ala nurun kuma ya zanto ta sani ko ya sani to wannan ya fi daɗi ya san abin kuma yana kokarin bi wannan shine mai lamba ta farko an fahimta da kyau ko wannan shine za su ji duk wanda bai dauki wannan da ma'anar za su ji ba zai samu matsala shi ma matsalar zai samu ke ai ba ga kan annabi za mu je ya ga mana a gaba ba da yace za a dakun man ta yau da dina huwa kudu kawu fa zawidu kawai shi ke nan saboda yana karatu ba su san ɗabi'un sa ba kawai dai a baki a yanka kuma a zo a rika zagin masu addini ka yi kuskure domin dama ba ka hau shawarar da annabi ya bayar ba ai sai an duba ɗabi'u ko ko yaya ko da ɗabi'u sun zo bai yasa annabi yake ware shawara ko da ɗabi'un masu kyau ne sai ga a ce ware ya kuwa da duk da haka ba haka annabi ya ba wata sahabiyar shawara ba shawarar da yi ba shi ya ce kaza ware kaza ne duk abin su masu kyau ne kuma masu addini sai ce amma kuma ware kaza ne ina ganin duk su bin juwa zan da zuciya ruwa ne saboda saboda ya fi to saboda haka wannan shi ne za su dini ka lura da kyau shi sa wani ba Allah da yake daga ranar da ya zo farko ranar da ya fara zuwa gurin wata zai aura ranar ya zo gargayen ta saboda kallon waje mata kuma saboda abubuwa ne bayan tarihi gidansu yace ya zo ran da ya nemi izini ya je kawai da zo suna hira sai kan wasu ne yace wace wayan ce kun gama kirje gidan yace wallahi daga ranar ya ja mata sai kan su da yace wannan ba mata aure ba ce shikenan kawai kuma daidai ne kuma daidai ba ne bayan manyan mutane zai aura ba in kin gama karfe biyu da rage na je gari ko ba ka wani duk lokacin da ta ga dama ka rage sun yi bacci to so da haka sai kuna da akari da wayar abubuwa kada irin da yake kira um kyau da rudin gari ya ɗebi mutum Allah dan yanzu kanji yadda ka ana irin kaga wannan kanji yanzu ba ko ne kyau ba ko kai da banda wannan kaga wanke shi ake wani yanzu wannan yayi da wanki jira to yanzu aka ake fuskan mata fenti wallahi alazim to sai ka je ka ga yadda suke make up yawwa ka ji BOB ma sha Allah alai sunan ka san yadda ake BOB to BOB ko yi ake a fuska dan Allah BOB ko din raji canjin ne aka yi masa yayi kyau Allah ko yayi kyau haka ne ko manaja in dai guri ya samu BOB mai kyau za ka yi kyau to yanzu haka ake hukunkar mata shi sa shawarar da annabi ya ba ka kawai kake sai ka zauna lafiya hazubar da za ki dini da riba ke da ka mai addini shi ne wanda an ce Allah ya ce annabi ya ce ba ka zai karba nurun ala nurin kuma ya zanto yana da karatun kaga wannan ne da kai saurin tunatar da shi zai hau amma ba wannan da kake faɗa ya tana jaya na jaba ba ita ba akwai bai Allah da irin wannan da kake faɗa da zai ƙara a wuri ne yi wata a fere ta wallahi ya ga aya ya zama dakta ya zama malam ya zama babban mutum yana yana nan a gari in ya ga aya da ja yace ai ka ce ai Allah kuma ya ce kaza sukar kawai ta ta dawo tana jin larabci kullun jili ya ja da da kuma kawai da lankwata ta karfin da aka karka buga wallahi da ƙarfi kusan sai da yi balaguro ina ji yawa ƙasar da na aka iya auren nan a ga wannan za su ji ne ba za su ji ne za su ji ne wanda an gaya ma zai yi da shi ke nan kawai na na kasuwa lafiya da domin irin wannan da suke saurin canjuwa shi ne da ka auro da za ka iya canja ta da wuri saboda haka in ka je shine ɗaya daga cikin abubuwan da malam sabu ne yake faɗa cewa ɗabi'u da ake so mutum ya koya yayin hira ka je kai ta zuba ai dan yi kawai ka mai da yi irin Real Madrid ka koma dan Barcelona saboda baka san me zaka ce ba ka zo ai ta mutu ai wallahi ai wallahi kaza kaza kaza kace ai ce san ai wallahi ba dai mutum da ya jira wa wai shi ne jira ba ya jira wa ba da ba abin da za ku yi na rayuwa wallahi ina ai ni ma dan ba da yake kaza a'a shine shi da ba za ka gane komai ba sai ran da aka zura zaman gaskiya na 24 hours sai duro din da fito kowa hoton da zai bayyana idan ka zo kwanciya kana yawan bacci za ta gane domin da ba ta sani ba idan ka zo kwanciya ita ma yawan bacci take yi ba ta sani ba irin mai tusa ne kai in ana bacci da sau shi yanzu ba sai ka Allah kuwa turu fi da ɗinka to mu je zuwa ai wannan wannan matsalar matsalar wato babin da aka shiga ne muna da abun faɗa jiza Allah ya zauke to sai ce um mu je zuwa na biyu kaga na farko da zama za ta biyu mun faɗi waye ne ce magoci addini a takaice sannan na uku an ta kuna zikira ka zama budurwa to ga inda nake zan me ake kira da budurwa a ya kamata a zanta kuma na ja wace ce budurwa ya wani la na kasu wala biya da wadda na mutu bai zanta ba ba mu dora ba sai ce illa an ta kuna lahu maslaha annabi yana baka shawarar ta auro budurwa sai dai kana da wata maslaha ta fi sayyid dangane da wajawa بحديث جابر بن عبد الله قال saboda hadisin jabir da abdullahi Allah ya kara masa yadda yake tazawwajtu mar'atan fi ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam na auri wata mata zamanin annabi alaihi salatu wasallam sai dai amma balaqitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai muka hadu da annabi na hadu da annabi alaihi salatu wasallam fa qala sai annabi alaihi salatu wasallam yace ya jabir ya kai jabir tazawwajta aure kai ne kun ga abin mamaki jabir yana cikin mutum bakwai da sun fi kowa ruwayar hadisi kuma yana cikin manyan almajiran gaban annabi alaihi salatu wasalam amma annabi yayi aure bai sani yayi aure jabir yayi aure annabi bai sani ba shi da wala yake ce ta wannan gabar a ce zaka iya kowa uzuri musamman ango a rika uzuri in kun hadu da ne ba wai so kake gaba da wata kariya akan kanka ba kai ma uzuri an daura auren ka dama ai ba labari to Allah ba dauke da Allah ka ya kuri ce wallahi dai ma uzuri dadi ne na san auki yadda ake ji musamman kai kace ai na san yadda kai yake dokan da sai ga kai ka so ka ga masa ki ba komai wallahi kar Allah ya sai da ba mu je addu'a zani yanzu ma ita kai Allah ya sa albarka shikenan amma yanzu za ga wani yana faɗa wallahi baka da mutunci kai auren ka ka ga yawo kai annabi ne to an ya aure annabi bai sani ba so da haka wanda yana da muhimmanci shi ba mu lura da jira mu ka sauƙaƙa wanda yake ga wannan yanayi to shine yake cewa kai aure yace kullu na'am sai nace kwarai kuwa saboda an suka yi angwaye suna da wata alawa da ake gane ko a yanzu ma wasu za ga ana ganewa idan suka yi wannan turaren da suke sawa annabi sai ga gurbin alama kai ai ba ya fita daban to nan alamar kawai aka gani wannan alamar aka gani saboda haka sai annabi ya ce kai aure yake yi ala da yake bikrun amsayi tambaya ta biyu bazawa budurwa ko bazawara kullu sayyibun sai nace ya rasulullah gaskiya bazawara da aure kala sai annabi ya ce ba halla bikran ina ma dai budurwa ka aura tula'ibu a wanda za ka rike masa wasa ina ma dai budurwa ka aura wanda zaka rike mata wa kaga anan ne muke faɗa kwanaki na faɗa a wurin lakta da ake cewa wannan abubuwan fitowin ya kamata mutane su rika fahimta an ka je wa mutane lakta akan aure ka daina gwama musu abubuwa sai ga mutum yanzu kaga anan an faɗa annabi yana wata da wa nana Aisha saboda kamar malami ne mai koyarwa idan za ku koyar da mutane yanzu yadda nake bayanin nan anan ba zan je samu ɗayan yaran mu a Islamiyya yan shekara shida shida bakwai bakwai kawai fara wannan bayanin da an zai kowa jika a jika a wannan bai zan mai yake ba shi da alaka da wannan bayanin ba shi yi to shi ne aka ce duk wanda za ka yi mu'amala da shi idan ba zawara ce ga yadda za ka mu'amalance ta haka idan budurwa ce ita ma ga yadda za ka mu'amalance ta misali shi ne ai a ci can gaba za mu zo annabi yana wasa da ita wata ran har tsira aka yi kun taɓa ji an yi da sun musalama saboda ba labutin da ba ita da gidan tirajin am advisors ake zuwa da su gurinta za ku ga gashi nan lokacin da aka zo gari ya rikice abubuwa sun dau zafi annabi ya dawo ya ce yayi wa sahabbai umarni sun ki ta zo da tijuwa da zo ta ce bawan Allah ba haka za ka yi musu ba yadda za ka yi zuwa za ka fara yi wataƙila inda da ra'ayi ce zai ta fusata an gwanta za a ce ko duk ba za su yi ba ai ya rasu da kai musu addu'a kawai misali kaza saboda kowa da lokaci yake karanta to shi sa ga wai sai wani malamin ya zo ya tattaro yadda annabi alaihi salatu wasalam yake mu'amala da rana Aisha da yadda yake da Zainab da yadda yake da Ummu Salama da yadda yake da Hindu sai ya ga ba alaka ɗaya yace duka yau ba saka guda ɗaya ta yaya ba zai yi ba yadda aka mu'amala saboda a ta matan ka ji ko ko ce da yadda zaka mu'amalance ta idan ka san cewa wannan shekarar ta 15 20 ka auro ta to ba ke ma ba za ki je da zan mu'amalance 15 haka zan mutuwa kina shekara 45 ko 50 ba haka wani to wannan yana da irin abin da zamu karanta a cikin littafi to sai annabi ya ce ina ma yarinya ce kai mata wasa ta ba to sai ya ce qul ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah inna li akhawati ina da yan uwa mata fa khajidu an me an tarkula baini ko nan ne an tarkula baini wa baina kunna a gani ina jin tsoron kar ta shiga tsakani na da domin ya auro yanzu yarinya wallahi wata ran zai zawo ya tsara ana da wani kula da wani wasu ma a yaran sun girme ta amma sai auro bazawara wadda za ta zo hankalin da ya nuna ta sanya ake kula da yara to sai yace kala sai yace ba za ka idan a annabi alaihi salatu wasalam yace kwarai ko hakan yayi sai a karfafi shi za ka ce aure maslaha ka rika duba maslaha kai ba ta mutum unguwa ko ko abokanka a a taka maslaha za ka kalla dabi da kan yi maslaha da cewa idan ya auro ba zaura ita ce maslaha da za ta zaura don za ta kula ba ta kannan sa shine maslaha ko shi za wata ran na taɓa faɗa wani ya hau mutu na ce a ɗauki aure ba biyu na da wasa da shi haka malamin ke bada ana gina shi ne akan masala kaza kaza da ce ne da ni da haka muka rika buga kuma dole ya hakura domin duk wanda suke gurin ba wanda ya goya ba baya aure maslaha ake kallo ai wallahi ne da baka lamin ce to ai in cewa ba kai da wani kowa zai iya faɗa domin kalma ce mai sauki amma ne da ni aure maslaha ce maslaha kaza ka kalla kai sau da aka ce yana da ‘ya'ya mata wata ruwa ya ta nuna su takwas in ya ƙaro yanzu sun zama tara duk ‘yan mata sau da haka to sai annabi alaihi salatu wasalam ya bashi ya sai yace masa kware kwaya innal mar'ata tukawu ala diniha ka sani ita wata ana auren ta ne akan addinin ta ko kuma ko maliya ko dukiyar ta wa jama'a ko kyanta ba alaika bi zati din amma ina horanka da auren ma'abuciyar addini ta ribar da za ka je hannunka yi kasa ta ribar da za ka je hannunka yi albarka gidanka yi albarka shi ba mu je mun tsaya nan ba budurwa wacce namiji bai san ta ba sai ba za ka sani tambaye da za ka yi kawai kalli yanayin tarbiyyar da kake da damar da su shi ne naka ko sauran ita da Allah dan za ga babban matsala yanzu da take faruwa kun san ku ya kuri muna da matasa da yawa wallahi alim kwanan wannan rashin din da ya wuce a wannan wani mutum da muka yi an gano a wata malamin makarantar mu na harkar dawa da shi yace a makarantar su kawai sai da aka fito da ƴan mata ƴan mata guda goma sha uku duk suna kula da wallahi da azumi shi za da aka ce budurwa ta yala ita sani Allah a je school ba ba bodin ba sai daga cikin malamin yana yawan kayan mun ziyara nan yace mu wallahi a makarantar a wasu an samu na hannu wasu haka kawai suka rika da bilin abin da ya janyo saboda wasu na fata ne ko wasu ke zuwa kaza sai aka tattire su sai aka gano ya za a ga gane zuwa shi ne kawai maganar malami ai ka sa akwai wasu kai akwai masu da wannan akwai masu da amma ba gaskiya bane ba gaskiya bane ka san yanzu ne ai ai musamman su yan kudu ai zance suke na zama ba ku misali wata rana muna muna zaune a laifin inda na tsari na hoshi muna zaune ana irin wannan tattaunawa haka da kofar wani dan ilugu da waye sai aka zo sai na ga CD wai condom shi ne CD sai na ga wallahi wata taba ganin ta ba a leda ne a yadda yake an yi filin sun eh to sai na dauka yan ce ne wannan ya ka ce mun CD wani iyamuri sai na ce CD yace bulan CD dai wanda ake sawa a cikin suka rika dariya suka biyu suka rika min dariya sai da na tsangwa haushi ya kawo ni jiya sai wani dan wani iyamurin Lagos iyamuri ne na zuwa a Lagos sai ce wani ban san me kondom ba kace wallahi ban san shi ba aka kuma jekewa da dariya sai aka buɗe ana buɗewa sai daga yin zarar da haka ya fito sai wani yace wai ina so in gaya musu ni bajin ne amma ya bajin na ce kwarai kuwa wallahi kariya ne tunda Allah ya halitta ni fitsari nake yi na ce kwarai kuwa to su wannan abun mamaki ne a gurin cewa wai kai yanzu kai ka isa ka isa ka zo ka ce wai ka shekara sha bakwai bajin ne kai shi ne wata tana zaune wata kungi yar uwar da ce ita kuma da yake irin wato kirta ce amma otaje kirta don ba da yadda ko ɗaki ta jira ita don lokacin da aka fara ba ta wando a a kam wallahi da zai da za ta dace ce ta rika kwani kwani a cikin wato ita irin suwa ya wata zan zama ‘yan kata ne ko jibalai ‘yar wannan kunin ce zan ba ta buɗe kai ba ta kala ta rika wallahi da ta tawa wannan ne ta tura raba a kai ta rika yadda za ta yi da ƙyar dai haka to zo da haka shine shine take zuwa ai idan ka je arewa su irin irin bajin din nan sai a cika ma motoci da su ta gaya mun ta ce ai ku ne yanzu da za a zo a rasa bajin da bakin ta shine ina zo da ta wato alhaqu ma kai da bila adaw kafallahu almu'minina bi qital to da haka wannan masail ne da suna da wahalar sha'ani kwarai da gaske kawai abin da za ka yi abubuwa guda biyu zuwa uku za ka iya yi abu na farko abu na farko shine kai kai ta addu'a shine abu na farko sannan abu na biyu kai kokarin kiyayewa kai akan kanka ka kiyaye kar ka bata yar kowa wannan shine abu gaba mai muhimmanci sannan abu na uku ka duba tarbiyya sauran kuma ka bawa Allah shi kuma Allah an gaban masa ba zai so zanta ka ba inna Allah la yuzihu ajra al mushkili shi ke ba zai so zanta ka ba wayannan matakan guda uku su zaka yi amma addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske dan magana ake ta baji miji da wani aka zo da za ga yau a da dan a ga a nuna ma cewa shi zuwadin idan ka zo wannan wato wata alamu da ake samu an yi zuwadin din ta ranar farko ko ranar da aka fara saduwa kar kai la'akari da wannan dan ba ma'auni bane haka ne dakta ba sayin bane ba ma'auni bane na'am to ka ji ko idan ba yanzu ka ji abin da aka faɗa idan ba misali ta yi biyayya za ta iya zuwa a mata kaji in dai wannan alama kake so za ka gani la ilaha illa ba shi kenan ba ainihin da za ka da akwai wani wani ainihi da muka taɓa zuwa ne ya gaya mana su a garin su ainihin da aka yi ma amarya ma wani a nuna ma shi su ba ba za a kai ma ita waje gara al'ada da ba in aka ga an zo sa rana to lissafi ba ne in ka ga an lissafa daidai lokaci kaza to daidai lokacin da ta fara al'ada ce a gidan kaza da gama me yasa wai da nuna ma cewa mahaifarta a wance take she is not pregnant ta zo gidanka kuma ka ga wannan al'ada ce mai kyau da wani bangaren ba to amma in aka baka shawara misali na gane karatun naka amma aka ba mutum shawara kai da mutum zai gane fa'idar haka ai da yanzu ɗaya daga cikin abin da muka ɗauko yanzu na revolution shine in mutum zai aure bayan an ma an mallaka ba kuɗi kaje wallahi ina da abubuwan da zan gaya ba ni da kai ba mai ji sai kai kuma za su ma amfani Allah yana ɗaya da cikin wannan karatun da wannan karatun kar ka zo ba aure za ka yi ba sai an sa kai ka ka mun buke ki yawa zan gaya ba ba wanda zan gaya ba sai wanda ya kai bije ki sai na ga yin bije ki hannu da hannu to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye kaga wajen gane budurwa ashe akwai aiki shi ba wanda matakan kawai zaka buka babu Allah daura na uku shine an takuna waludan ta zama mai haihuwa matar da za ka aura a tugogunta ana so ta zama mai haihuwa ta yaya ake gane mai haihuwa shi kuma shi ma yawa ɗaya ke tana al'ada ne ko idan ya ga wato a gidansu ga ta hada yayi suna zuwa ɗan jikoki suna zuwa su zo da haka tana haihuwa shine alamar da za ka kalla shi sa abu malik a cikin fiqhul sunna a kare da yazo a ruwaya da da ya kara da waludan waludan sannan kuma ya rauto tana sanka ya ba kare jabab duk wanda zai auri mace dukkan ta duk yadda kake son ta kake ta kana son ta ce ba ta son ta ka hakura wallahi ko dar gwalbi alam takun abdullahi wati'atun fatuhajiru biha kada ka nemi wata amma wallahi auren mutum da baka so za ka gane shayi ruwa ne ko da wa za ka wata ce ba na so to ka kura kar ka zo wai kana da mota yanzu kana da kuɗi wai ka wace ce babbar ma yanzu ilabin ko to kana da wannan wayar to kana da wannan wayar ka zo ka ce kai kai ta wannan za a zo ka kar ka zo ma ka hakura kawai duk wanda ya je gurin wanda zai aura kace ba da su ka kyale ta wallahi Allah zai ma canji mafi alkai domin aure wanda ba a so mabudin rashin zaman lafiya kenan a cikin gida mu je zuwa saboda na ga saura minti uku gaba ɗaya lokacin ya tafi sai ya ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace tazawwajul waduda ko aure wanda take son kuke sanda alwaluda kuma ya kuma haihuwa fa inni muqatirun bikum al-umama domin nan ya alfarin al'umma da ku rana da kiyama ai Allah ya wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan limadha litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah madaukakin sarki ya sanya mawadda kauna wa rahmatin da kuma jinki akwai baiwa Allah jinki mun na yi wata lakta wai adamu a biyan izzauri rashin cutar da muke sai nake su gaya mun me asbab me dalilin da yake janyowa a rika cutar da muke domin bai mun san da idan za mu iya magance kun san da ana magana kaza kaza aka zo kiyayya waye ke da kyau wannan maganar da nake ta kiyayya nake tana da matsala sosai bayan mun gama wata mata biyu sai malam wannan bayan da kai yana da muhimmanci ta ce mun kagan nan shekara ta yi da biyar da mijina ta ce amma wallahi a shekara ishirin da biyar din nan ban taɓa jin rana ɗaya ina son ta ba shi sa nake saba ma nace ajiya me yasa dan ta haife ni ba me yasa ta ce mun ai saboda kawai ba na son auren ke yi abu kai to idan mace ba ta son ka wallahi ba to akwai wata wadda ta taba gaya mun tace shekara ta hamsin da wani abu da tana da jikoki ta ce min wallahi ba da wizu wallahi har ya mutu ba na son ta akwai wadda na sani karanci yanzu shekarar ta bakwai da wurin amma har yanzu har kawai wani lokacin za ta zo da rage kai ta abubuwa sai aljanu ne da kuma aljanu ne da dan ni ka Allah zai zo akwai wanda aka kira wani ne zan mata rubiya ina zama wai saboda matsala ina zama wallahi wannan ka san tuna na wata ce malami ne nake na ce ba wata aljanu da nake da su ba ce wallahi ka kawar ba da lokacin ba ni da aljanu ce ba wa Allah to ne ba ku ce kawai wani za a bani bana nan wallahi alazim nace to ne ke ba su ce akwai wanda muke tare aka ce bai da kuɗi shi malamin makaranta ne da yake da shi me yi ne bayar har ta gaya mu cewa ana magana cewa wai kuɗin da ake bata kawai na alawa na wata ya fi albashin sa don me yasa za ka saurare shi ai shiru na ceto na ceto yanzu abin da ya wuce ki ba za mu baki alheri kawai in dai Allah ya baki mafita to me za a yi aiko tun da muna harkar wata rana muna zaune a irin wasu sun ana ta gina wani yana faɗa irin yadda ya samu matsala da ya yana ta bayanin irin yadda ya nemi wata malamin makaranta ne da ya zuba su zuba ne ba yana ta bai sai na ga wallahi wannan yarin ya ji shi aka hada yana ta bayanin irin wahalar da ya da abubuwa kala kala ina zaune a gurin yana bada labarin wallahi yana ta faɗa je na zulu ita ce don har kwatancin gidan da ya yi sai ga ai wannan ce ba wani aljanu babu to saboda haka kiyayya duk inda ka je kodowa za ka ce ba a zan ta hakura duk kudin ka kuma ka je ka nemi inda ake kaunar ka je ka zauna domin kauna ta kan za a shafe ne bukan shine zai wani mawaki ke cewa wa idza atal habibu bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi tabi'i bi almi tabi'i wane mutum wa idza atal habibu bi dhanbin wahidin idan masoyi ya zo da zunubi ɗaya laifi ɗaya ya atma hasiru ayyukan sana alheri da kaunar da ake masu su zo bi alfi kare da masu ceto guda hudu laifi ɗaya kawai sai ga masu su ceto misali matsala ya samu kawai yanzu a ce yayi can yan sanda sun kama sai ga mutum ishirin talatin sun zo an san ba laifin da bari tsotsayi ne saboda haka wannan shine gaban mu ta farko yau sati mai zuwa jira mu kuma biya sai wallahu alam na haka akwai hanyoyi waɗanda na shi ma wannan lukuɗa ce mai zaman kanta shi ne babban abin da ake so mutum zai yayin da zai yi aure ai kamar shi na gaya ka duba adabul khidwa malamai da yawa sun yi wannan da a kai sannan malam sabuni yana da littafi kaji na littafin azawajin bugun ke ka gani ko irin wannan da zaman za ka yi daga cikin fa'idodin da ake so mu gane idan ka lura cewa ai shi za a zo ai an sha ba mu mutane a baya ko wanda suna da kuɗi suka tashi neman aure sai ga ya tashi zuwa da shi baya ta yi nuna ba zai tashi ba sannan kuma baya zuwa abun hawa da tsada zai je da wani ilai babur zai ara wani aro yake yi har yaji haka zai tafi biya haka yadda zai ko ya nuna kuma ko da yake baya magana abubuwa kan sannan kuma abu na biyu daga tattaunawa da zai fahimci ina da rusa cewa a material ce ko ai daga nan za ga wani lokacin daga rukuncin din da ba za ta rike ma rukuncin anko kaza kaza da abubuwa iri shi kenan to ka san abin hannun da ake so kana gane abin hannun da ake so shi ne idan kuma wannan an san kuna da hali shi ma akwai hanyoyi da yawa na tace da zaman kanta da za ka yi wannan ne kana da hali to akwai abubuwan da kai za ka rika yin yau abin da ba laifi ba ne don mace ta so duniya amma in illar shi ne ta bibi da duniya akan lahira shi ne illar kai ka kiyaye wannan dan ba mutum da ba ta san duniya ko yar wayo نعم نعم haka haka yawa a gani sai kuma yanzu kuma za ta dauko ai ba ka ji wata baiwa Allah abokan zana ba ta aure shi ke ga mu kace akwai wanda ta sani da wallahi mudin da dan takara ne um dan majalisa ne wallahi randa suka sauka ko faduwa ya ko sauka kada shi ake ta ce wallahi abun hannun ka san wani lokacin matsalar irin wannan abin kenan ya kare shi ta ce ya sake ta wallahi ji ne sake ta da ba abun hannun amma ka san da aka kuma juyawa duk da zamu da ana dai ya kuma ji sai kawai ta dawo ko kuma wata mata ta ce malam ka yi cewa ya dawo ya dade ita kuma haka ne sai kuma dade ita ita sai kulɗa kulɗa amma wallahi ji ne dade ita akwai bawan Allah da zai abokin yayin mutum wanda aikin banki yake ran da aka kore shi daga aikin ranar yana zuwa saka dama ta zuwa take ita ba a wani dada a ranar da aka sallame shi ita ba a wani dada saboda wannan abin da aura shi ma a nan gaba sai a yi ta addu'a da gaba yawwa Allahu musta'an alaikum salam sabi akwai masu yi bayan cewa na eh akwai sosai kuwa akwai ai idan ka shiga gida za ka ga na ga da yawan matasan ai da na zo gabar jikin da ya zai ka fahimta babban ai na bada hadi magani wallahi na farko kai addu'a shine magani na farko ina gaya ma addu'a in ka gaya wa Allah ka yi sallar dare kana da wani mulki ka rike su jana ka ta sallolin farilla ka rike gaya wa Allah dan kai la haula laka wala quwwata illa billah ita mace ba ƙwarya bace da zaka kwankwasa za ka kwankwasa ka ji ƙwarin ta ba haka take Allah ya zafi da Allah ba ka cikin garki yana na wani gaskiya na malam Muhammad sai na POV POV wato ai wannan wala amuran da hun bala yuhayyirun na kalkalla ka gane wannan babu za a fada ina ji malam Muhammad Jamilu Zaini yana da littafi zinatul mar'a zinat dan karamin littafi ne haka zinatul mar'a yana da kyau ka duba dan littafin ka ga waya ake so ma mata ta yadu wannan abun ai akwai daji hankali Allah ba kwarai kuwa ka biyo ba wallahi ba sai cewa ba kai mutu wannan ba kewa sallah duk ruwa hamsin shi ne ka ji ko Allah ya dace da Allah ya zaure abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana wanda ke da bukatu na alkhairi Allah ka biya wa kowa bukatun sa alkhairi wadanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya ko a gaba Allah ka shiga da wuri ina roƙo ubangiji da suna ya dawo ba da ko kun ma daukaka Allah maka kun sarki ya zauna da mu lafiya ya biya kowa bukatun sa alkhairi wanda suka yi jaraba Allah ka agaza mu Allah ka ba su sakamako mai kyau masu neman aiki Allah ka kun sarki ka ba su masu sana'a Allah ka shiga da wuri marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da wuce lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunda Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon gudi mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama ka bar gurin muna roƙon ubangiji idan samu ka zo Allah ya samu ka da kyau da imani Allahumma kunna sayyidina ila ta'atik wa la tajina ila kunna da bada ain aw kana zalik sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin